الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اجعل لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin da tara ga watan ashirin da biyar ga watan zuwa da tsula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wa salam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba muna cikin babu salati ala jinaza babin da yake magana akan sallah akan gawa muna jaji na ɗari da hamsin da uku inda za mu tashi na ma da yake cewa faƙara ibn al-humam fi sanadi raji alama na sabu ila shafi'i muna daidai kamar za a yi cewa matsala ta nan kenan ta saba'in da tara ko ko da takwas saba'in da takwas ko a cikinta ko da tara yawwa muna cikin matsala ta saba'in da takwas inda malayi قال ابن الهمام في سنن رجع على ما نسبه الى الشافعي ابن الهمام yana faɗa dangane da abin da suka wato yi raji akan abin da aka jingina wa annabi imam shafi'i radiyallahu anhu ثم ساق من طريق ابي عبيده عن ابي عبد الله بن مسعود an abi abdullahi bin rasul sannan sai koro sun masaka ko ban ji ba bari za a an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kina kuma za a buɗe ne aka ce wato zabanin abin da suka tafi akai kuma ya inganta daga annabi kira da amince Allah ta tabbata a gare shi sun masaka min dari jabi ubaida sannan sai koro magana daga hanyar abu ubaida an abi daga mahaifinsa abdullahi bin mas'ulin kare yake cewa malika ba al jinaza bal yaqul bi jawari min tare ka ji wannan magana wai wanda ya shaugawa to yake ya rike gefa gawa kulli ha kowanne bangare fa innahu min sunna domin rike kowanne bangare na gawa yana daga sunna ko kiyaye wannan kalmar minan sunna in zahari ya faɗa abin da yake zuwa ginin magana a kai ke rawan ibnu maja ibnu maja ya fitar wa mai haƙi fa wajaba al-hukmu bi anna hadha huwa sunna sai ke cewa ai wajibi ne a yi amfani da hukuncin cewa minan sunnati tun da aka ce minan sunna to wajibi ne kai amfani da wannan yace wa inna khilafahu in tahaqqaqa min ba'd salaf wani arizu ya ce duk da cewa saɓanin sama ko da ya tabbata daga wasu daga cikin magabata to ya ci karo da wannan maganar da suka yi wanzu kai ba da ala kaula bin mas'ud duba ga ga duba da albani yaya suka sanya magana abdullahi dan mas'ud cewa min sunnati fi hukm al marfu' a nan gurin wajen daukan gawa saboda ibnu mas'ud ya ce min sunna yana daga sunna a daugawa ta kowace bangare sun ɗaukaka maganar su ya yi amma wanda ya ga alƙawarin guda abbasin kadai ba su sanya magana abdullahi da abbas ita ba ta zama haka ba minisa don gani da yin kamar wani bani mazdaru hada taraku bi asahu bala albani ya ce shi tushen wannan shi ne mazdar tushen wannan taraku bin tukada wa da suka yi asahu rabban waje an ta'assubu lil mazhab ko tsabar da asubanci ne na mazhaba tun da ƙa'ida ne suka ɗauka suka amfani da ita a guri biyu kuma wato ƙa'ida ne don suka yi don suka kori kuma ba a in ka ɗau ƙa'ida guda ɗaya ne su ake duk inda take da ita za ka yi amfani to sai da in ba haka ba ko dai wato rafkan ruwa ko son zuciya wanda kuma gwara ɗaukar musu na farkon cewa rafkan ruwa sai cewa haza ala fadlin sai hatta dalika alayhi rasul yake in ma mun kaddara cewa hakan ya inganta daga Abdullahi dan Mas'ud kenan wale fa kai ba huwa ga rubai mala gani da cewa ba ya balla karawa ki kai ba ya annahu muqaddi'a domin maganar muqaddi'a ne wa kullu ma lam yattasil bi hali isladuhu muqaddi'u al-awsari kaga na ma masa yau nake za a yi muraja'a Allah ya dawo da dan yaman da dai saboda haka kaga shi kuma hadisi mun gane dan yi sai yace Abu Ubaida lam yiri abahu kama sun jawharin nabi shi Abu Ubaida bai riski mahaifinsa ba abin nufi bai girman da shi ba da ta daukar su gurinsa zai iya yiwa da cikin da yawa duniya zai iya yiwa bayan an haife shi amma bai girma ba za ka ba jaririn karatu ne wurin shekara biyu za ka ba shi karatu to kawai bai bai girma da mahaifinsa ba kamar yadda ya zo a cikin jawharin nabi libin turkumani alhanafi na littafin imamu turkumani alhanafi wa dalika arabtu an iradi hadhihi sunna al-mad'uma idza la kauda kai wajen bujiro muku da wannan sunna wanda ake riya cewa ake riyawa a fesa kan cewa bidan sunnati ne yace bi idari na ala annal littafin kama aradna an muqadi da hal marsubu li shari'i kamar yadda muka tsara kauda kai da albani wato da kwatankwacin da irin wato matsala irin da a cikin wato matsalar da aka jingina wa imamu shafi ne a adami wurudi saboda rashin tabbaci wanda sun mai nan ziyarar al'ula bin hadisi ya ce hakika karin da na farko a hadisi kadirawa abu ya alaya da wani hadisi hadisi ibn abbas wanda abu ya alaya ya rawaito bi musnadi a cikin musnad na da kawatin majmu'a kamar yadda ya zo a cikin majmu'a na imamun nawawi a wannan littafin hadisi ba littafi mai lamba ta biyar mujalladi na biyar shafi na dari biyu da talatin da hudu wa kana yake isnaduhu sahihun isnadun da ingantacce ne wa qala wal hadith fi talqin imam al hadith ibn hajar ya tabbata da shi a cikin at-talqin talqin al hadir wanda wato professor Muhammad Sani Ahmad yayi wa aiki a cikin mujalladi shida talqin al hadir ya zo yanzu ana tsara da da gida da zo kasar da ba ma ya zala da shi to zai ce wata dallan nawawi bi hadin ziyada imam nawawi ya kafa hujja da wannan tsarin cewa alasi babu suratin kafiya hadisi ibn abbas ya kawo cewa ibn abbas ya biya a wani ce ana karanta fatiha da sura a musallar gawa kabbara farko to shi ne mu ne ke cewa suratul imam nawawi ne ne yake za ka karanta fatiha da sura ta jiriya wala da bin hadisi ba ya illa ala qawli ha kafira albani ya kuma hadisin bai ce wani da jiriya wa kawai ta ka fatiha da sura mun biya da ruwa baya wata uku baya saboda haka ba wani inda aka bayani da jiriya wala annal dalila ala zalika ma taqaddama min talabi al-ja'al al-jali bil jiradati ila qabriha wa al-mutim ka ji wani gaba wa wato ba da hanzari dai da wani ila dalilin imam nawawi ya tafi ne akan talabin da ya da da nabi da asri ulil jinaza wata ila ka ga uzuri ke da nabi yake ku gaggawa sai gawa idan mutum ya za a tallaci gawa yake zai yi fatiha da sura ya karanta fatiha da bakara yanzu za a tafi a kai ta sannan abin da annabi yake zuwa a gaggauta kai gawa yanzu za a kai ta kiran bakara in ka samu mai sauri wanda zai ba hadu shi ne wanda zai ba awa daya yana kan da abubakar to za a tsaya awa ɗaya ne sallar kutubi ake yi ka gani ai ba sallar kutubi ba ne su sau da haka sai ce watakila tun da annabi ya ce a cire abu kaga ai mun yi bayani akan bil janaza ko bil jinaza cewa gawar kada a ce sai an jirawa da ya fito daga Lagos ko Abuja a yi jira bayan ga mutane wasu risu bane kuma su ake mutane su ba sallah su nema ba gabara ko kuma a a zo yin sallah ba a ɗau lokaci ba a san mutum yanzu zai ya kwai a hajji shi ne shi ya zo ya zo waye karatu a kan gaggawa ka je ruwa ke da an zo an shiga kowa ya shiga layi shi za a ke so ka tsaya abu layi duk ana gurin bayan an yi kana shiga ba ta lokaci ba a so kamar yadda za mu biya nan gaba sai ce wallahu alam Allah maka wajen sarki shi ne masani matsala ta saba'in da tara wa yi kwaro kewar da hadisi abi umama ta bin sa kaji in an zo zan gawa ana jiyawa ne a koyi kamar yadda yazo hadisi abu umama ibn sa alqali ya sunnati bis salati ala jinaza sunna a sallar gawa shi ne an yi qira'a fi takbiratil ula a yi karatu a kabbarar farko bi ummul qur'an a karanta fatiha muqafatat al aqul banda ne ne ibn abbas ya riya da ya biya shi ma yake na yi ne don kusancewa sunna ne in za ka yi don koyarwa ya kamata ka bayyana don ka koya wa mutane amma wajen yi a tallagawa kuma ba a bayyana in koyarwa ce yanzu za mu yi koya wa mutane sai mutum ya karanta a fili ka ji me ake biyawa amma wajen tallagawa ba a bayyana to sai da za a biya su fatiha a kabbara farko a boye sun mai kabbiro salatan idan ka ji ka biya fatiha mutum limami bai kuma kabbara ba zai ka dora da sura wataƙila limamu bai ƙara sura shine kawai amma wanda ka ji da sauri ya gama to fatiha kawai ne ba wani abu bane da daban ake biya fatiha da sura ko fatiha zalla shine abin da ya tabbata sai dai sun man kabiru salatan sannan sai ya kabar garin guda uku sauran kenan wata tilimu inda al'akira sannan ya sallama a kabbara ta ƙarshe nan ba za mu ji cewa wasu na magana kabbara ƙarshe kabbara ta hudu ana biya wani abu ko ba a biya domin akwai wanda suka gaba kan kana yin kabbara ta hudu za ka yi sallama to ya tabbata a sunna ba wani abu iskali bane idan kuma sai ya ji wani abu shi ma zaka ji me yake akhrajahu an-nasa'i wa ghayruhu bi sanadin sahih kama kana dawa bil mas'ala kamar yadda ya gabata a matsala ta 74 hadisin al-khamis min al-faqara hadisi na biyar a sakin layin da'a da kuma ta lamba ta 100 ko jagiri da 141 matsala ta 80 ثم يكبر تكبيرة الثانية sannan sai mutum ya yi kabbara ta biyu bayan kun da ta farko mun ji me ake biya ko to sai ya tafi ta biyu wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya wa annabi sallallahu ya hadisi abi umama al mazkur saboda hadisin abu umama da muka faɗa na abi umama ibn sa'al da muka ambata cewa al mazkur da muka ambata annahu akbarahu rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam cewa wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya danta da shi na cewa anna sunnata lissalati ala jinaza abin da yake sunna a sallar gawa shi ne an yi kabbira imam liman yace Allahu akbar thumma yaqra al-fatiha al kitaba ba'da takbirah al-ula sannan zai karanta fatiha bayan kabbara ta farko sirran a koyi shi nafi a ransa ba fili ba mun faɗi can dalilin yura ba zai a bayyana da yake li ta'lamu anna hadhihi as-sunnah dan ku san cewa yana daga sunna jisa ne ba wai dan haka ake yi ba an fahimta da kyau wannan shi to sai ce sun mai sanya na nabi sallallahu alaihi wasallam sallai wa annabi a musalati nan ne ko wa yuqlidu du'a alil iradati sannan ya taƙaice addu'a ya tsantsance addu'a ga wannan gawa sun takbira ta salat wato ka je kanta addu'a at-tahlil wasu ka ce kai ikhlasi ka yi don Allah yayin da ka zo yi za ka roƙa wa mutum rahama da gafara a gurin Allah to kaɗai da dukiyar karkar da tunanin kasuwa ko na abu da wannan za ka wani hankali ka baya gurin ana yi yana ta danna waya an bayyana da yau to ana so wanda zai zo ya tsaya a gaban ubangiji ya magiya ranar da za ka fara haɗuwa da Allah to lallai ya tsaye da zuciyar da guri daya domin shi ne cikin soyayya wanda zai zo a kan gawo kai nema ba gafara ai shi ne karshen masoyi kuma an gane ku to shi ne yake cewa kai wato a tsantsance addu'a a yi ta da ikilafi sannan a taƙaice ta gaba mutum mutum ba zai zo ya rike wa kansa shi sa rauka ana ta magana cewa in mutum ya zo wajen mutuwa in ka ce ai ba ƙulwar za ka ba ku ai kansa kewa kula a wuce ga rabin na kansa kewa kul a'udhu ka ce ina neman tsari da rabin to shi ne gari da roƙa ba kun gane yawwa shi ba abin da ka roƙa ba gwara ba ka roƙe da hausa ka ce Allah ya yafe masa ya kansa ya masa gafara Allah masa wajen zargi ya ba ku hakuri da juriya wani gari yake yin zoye da hausa ya faɗi kuma ba ta iya talarabtun ba talarabtun kan zai yi wa rabbana atina min shi zo ya ce Allah ya bani yanzu kawai a duniya ko bil akhirati hadana wa fil azab shi kadai Allah ya tsare shi daga shi kuma ba mutum ba to shi za kamar yadda malam amma ibn Muhammad malam Mudi zarge ka a littafin da muka taba biya da cewa za ku ga mutane sun al'adar da yanayin mutuwa komai sun cuta al'ada shi za ba ma ga mutum an fahimta da yau yauwa to shi ne abin da yake gaya mana a nan yake cewa kaga la yusra'u fi shay'in min hunna a karbar kabarbarin nan guda uku sauran ba a karanta komai na qur'ani wa yuqimu du'a al-ibtila aw jinaya thumma yusallimu sirran fi nafsi bayan nan zai kai sallama wato a koyi a cikin ranka thumma yansarifu an yaminihi sannan kuma sai mutum ya sallama ta bangaren dama shine ya ce assalamu alaikum wa sunna an ya fa'ala min mawara a wuri da ma fa'ala imamu abin da yake sunna shine wani mamu da suke bayan imamun gawa su ma su yi irin abin da in yayi kabara sai kabara mun yi wannan sai a farko ba a daga hannu wanda farko a gurin farko ne kawai ake daga hannu sauran guraren gaba ɗaya ne duka ba daga hannu kabara kawai za ka yi amma za ka yi ta ganin abubuwa kala kala to sai ya ce a gare da wani jami'ai fil ummu Imam Shafi ya fi a cikin littafin sa al'ummu yana da kasuwa shi ma. Sannan wa min tarihi bayati haka da zahiyar Imam Bayati wa ibn Jarud haka ibn Jarud a cikin al-Mustaqa al-Zuhri al-Abi Umama wa qala az-Zuhri fi akhiri Imam Zuhri ya fara karji ya haddathani Muhammad al-Bihri Muhammad al-Bihri an Dahab ibn Qayyim annahu qala مثل قولي آه مثل قول أبي أمامة فيما يعني مكان إرد أبو أمامة قال الشافعي رحمه الله تعالى إمام الشافعي يا ملائكة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن كذي صحابة النبي عليه الصلاة والسلام سنتي وأي من السنة من الحق كذا إن صحابي من السنة من لكم من سنة النبي yana nufin daga sunnar annabi ba wai wani abu ne na mulaka ba in ja Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ga dama wato ba za faɗa wannan illa ne sunnati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam in ba ga sunna annabi sai Allah ne ya ja Allah dai ya karfafa magana ba wai dan yana da ba dai ya ga ba haka ce wa bare da wani وقالوا بهذه إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتي وسم ماذا جسم بن جدني لغا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عليه رجال الحديث كنا والباقي له وفيه زيادة أتي أبوي قال وزاد في إسناد الثاني حديث بن مسلمة يا قال يا قال إسناد الثاني يا قال حبيب بن مسلمة كما تقدم في رواية الطحاوي kamar yadda ya gabata cikin ruwa ya dawo da matsala ta mashari ila alima a matsalar da muka yi nuni a kan ta dazu a matsala ta saba'in da hudu sun mazal al-hakim imamu al-hakim ya rara ala zuhuri ya ce a daga ne da zalika abu umama ibn al-musayyib ya kuma ibn al-musayyib sirkin abu hurairah shi ma yace walam yunkir zalika alai ba wanda yake inkari ya maka inkari abin nufi ibn al-musayyib ya kuma ya karanta ibn al-musayyib yana jin sa akhirin mutakaddimi da kuma wala bi yusir zalika alayhi ma ikari abu ne bi inda ba haka bane ibn al-musayyib ya wannan magana ta kai da gyara amma bai mana ikari ba wa kana yake zayyun ala jabri ke kai karewa ma da gaba sai sai irin tsarin da Imam Bukhari da Muslim suke yi wajen fitar da hadisi ni ma irin da nabi ya inda take wa fa ko da Imam Bukhari da Imam Muwafaqa وهو كما قال يجي كما يجلس فدا حتى بغيرتي وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة wato zahirin magana shi ne bayan ya ambaci alƙara'a bayan ya yi magana kan karatu sai ce bayan ya faɗi cewa za a biya fatiha da sura a tabbara farko sai ce sun mai sani ala nabi sallallahu alaihi wasallam sannan ayi annabi sallallahu wa yuslitu du'a bi takbirati salat a tantance ayi ikhlasi wajen yi kabar sauran kabar barin guda uku أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية كفن سوى ثلاثة لأنه لا يمكن بأن أن يكبر كبير لا قبلها بأكابير سما لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات في التكبيرات بل قبلها في سوى لأنه لو كان قبلها da ce kafin da ne lam ta ga abin takbira ba za a ce a cikin kawar barin nan ba ban kabla ha bari wannan zanci sai a ce ba kabula ha kafin kabbar inda ana zuwa yi talata da bai sai a ce kai fatiha kai zuwa sai kai wannan mutane amma ba haka aka fara ba aka yi ba da takbira kama huwa wadi'un kamar yadda abili yake zikka kenan wa bi qalatil hanafiya da wannan magana su ma imamu mazhabar hanafiya suka tafi wa shafi'iyya da shafi'iyya wa gairuhum da wasu khilafan ibn hazm sabani ibn hazm eh ne muhalla na ibn muhalla wa shaukani ibn hazm kuma kun san yana da wato magana sosai da sosai domin shi ibn hazm abin da ya janyo ya yi karatu tun da rani akai masallaci ya je bayan la'asar kawai ya miƙe zai yi zai yi nafila ya je wajen lafiyar malikiya ke kai malam waye gaya ma ana sallah bayan la'asar aka yi aka tare waye ne ma ana sallah bayan la'asar da yi wata rage da kuma masallacin yana halafiya ko amaliya a nabila yana zuwa kuma shi kuma zai zauna a masallaci aka ce kuma na tashi baka ji annabi ya ce za ka kana a dukkan masjida fala ya jili salai a tayin tafiya da ta'adai da ba da aka yi wanda shi ne to amma rai na wata sai da ku kawai yadda karatu duk abin da ya dauka sai ya haɗe ko mai ji ne ne da rata ta zama zawar mai zaman kanta da ya zo duk abin da ya dauka zai dauko da ni ba ruwan da wata malikiya ko ya ce gaba ɗaya tun da sun ma wannan abin da ya rika jiran musu da in ya tashi irin irin musu rashi za ka ji ba wato in ya tashi faɗar maganganu akan kautatan kalmomi yake faɗa saboda abin da suke ban bai manta ba shi ne wanda ga cikin magabata ya cewa mun gode Allah da ya girmiji da ga da da ya ibn Hazm da ya girmiji ba dan da ya ga girmiji da Allah ba ya ka koyi girmiji shi ya samu dan komai da aka kone dan malikiya da kone malikiya da na Allah sai yayin shi aikin manzo ko yi bi yana da ya tashi dawo da shi da ya kare ba akan wanda ya rubuta da sai da ya kare to shi ne ibn hazm al-adli wato mulaima al-zahiri ibn hazm al-zahiri in kana karanta mu Allah din sa kana ra'a nasuwa zaka gane cewa lalle mutum ne dan baiwa da Allah ya masa baiwa ta gaske to kaga shi za ka ga cewa shi ne ke cewa duk wanda ya zama ko jariri ya ce kyarka yanzu kai a lura ka taba da Allah ka ta kai sai aka ce da shi to ga annaba ne da yato zana da ya ɗau umama yana sallah da idan ya zo rukuri ya haɗe ne yake kwata ne ko ya san da ya haɗe shi ne kawai shi dalilin shi ne a zahirar kai saboda haka shi da jahiliya yake yi ba wata abu da za ka sai ne yake za a iya mai yadda zakara samu zakarar da ƙato to kai ne sai Yau da hadin kenan za ka samu zamu karatu gaskiya a gurinsa amma akwai ababen da da yawa zaka ga in ya zo zai wuce kan maza ba za ka baya imam malik baya maza da sauki ta kan da yake bi saboda shi ba zai maza ba ba kuma ba ba imam malik ba su sauka ta masa to kaga sai yake cewa wannan shi ne to wa gairu khilafan libin hasan wa shawkani imam shawkani menene al'ada wa ma fi gasin salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bil jinaza mala da gani yace sigar da wato za a yi wa annabi alaihi salatu wasalam a sallar gawa na za a masa lanti a sallar gawa a balam alƙin alaiha yake gaskiya ban same ta ba fi sai in yi da tsari tsayya kan adam yace a cikin hadisi ingantattu wanda ba su samu wato hadisin da ya kawo ga sigar da za a yi wa annabi salati ba a sallar gawa to shi ne kan kasa in kuka je za ku ga ya ce ruya ne bin masudi fi gatin karibatin min salati ibrahimiyya amma an rawaito da Abdullahi da Mas'ud wata siga da take kusa da salati ibrahimiyya lakin sanadu ha ga aibul jiddan sai dai sanadin da wani ga ta ya ga rauni ne da gaske fala yin da kan bi ne ba za mu da shi ba wa kad saka har sakawi bil qawlil bani imamu sakawi ya koro magana a cikin qawlil bani haka ibn qayyim a cikin dilawul afham fi salati wa salam ala khair al anam mujalladi ne to kaga sai ce bal mutta abba an yusalli alayhi bil jinazati kama yusalli alayhi bil tashahhud ba ne mu abin da yafi yau mutafi ne da mutum yazo yin yi wa annabi salati a sallar gawa sai yi masa irin salatin da yake yi a sallah ko wanda yake yi a tayyiya لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه domin annabi ya koyar da sahabbansa wannan lima ta'allam ma ta'abu wa al-kayfiyyat salati alayhi lokacin da suka tarbe shi ya zama ba salati hadisin sahabi ibn Umar ko sai ya ku ce kaza to sai ka aro wannan kai a dallakawa in za ki to an karo kai wa kai salati ibrahimiyya amma ba da ba da mu da nasi kadiri ba kun bai da rike ku ai ka ba a rubuta da ka ga sallallahu alaihi wasallam ba a raka a zai zo gari sallallahu alaihi wasallam don ba da siya kai ma ba ka da gaskiya ba ka sani yawwa duk da ka sallallahu alaihi wasallam ai na cikin sigogin salati da yake kai ya kawo ko yawwa a ce annabi Muhammad ya ce sallallahu alaihi wasallam kai ma da salati amma ka ga baya cikin dinda ba ka zo sallah ba yanzu ka ce shi wa zalla na da zalla ai magana ka ce ai ba shi a koya ma yawa shi wanda take dawa ne yayi dole a ba sunan sa ko yayi da kawai ka rubuci da kake kai wa Allah sallallahu yawa to kaga shi ne ba da ya bada anan domin ba za yi wa Allah jirada da laisa da hasigati mutawassa abin da ya gurin jayi ne idan zalla gawa ba ta da wani manjin salati da aka ware akan ta amma zai faɗi wani abu mu je zuwa sai dai wani mutafi ya da shi na jin gina sai yake sabi na tibin da ke wuri bin maktuba bari wannan magana za ka zo da wata siga da take ingantacciya da sigogin da aka ambata sai ya zo lamba ta biyu yake wai ya saba wasu yake auratu ha fi si wata talatin da biyu yake sigogi ne guda bakwai wanda na bujiro ma da su a cikin si wata talatin da biyu su talatin annabi kenan ka ibn ujra abu huraira a haka duka kowace figa kowace an gaya ma waye ne ruwaya alhasan ibn ali haka kowanne ne figa to sai ce bai gaba ba sai ce fanzul lahu sab'atu jadida asadira maktabati ma'ari yace ka duba sabon bugu zaka ga an kawo amma shi ne bilal al-hamdu ibn al-qayyim ai ya kawo jigogi in bambanta ba sun dole 25 to shi albani yana gaya ma wanda ba wata kura a ɗauki akwai guda bakwai wannan ka ɗauka an ga dama kullum ne wannan ko kuma a sallolin ka kowace sallah ka yi jigar amfani mu da wujira ka yi abu wurera a sallah a za ka yi haka sai ka ka da jisu duka mun ji wannan ko matsala ta tamanin da ɗaya sun mai asiri da tsiyyati takbiran daga nan zai ka zo da sauran kabu kabarbaran bayan kai annabi da lafi akan bara da dawa biyu wa yuqlidu du'a bi al-mayyit kai tsantsan dai addu'a ga mamut li hadith abi umama al-mutaqaddim alima saboda hadith abu umama da yazo dazin nan wa qawlu sallallahu alaihi wasallam idza sallaytum ala al-mayyit annabi jalla ku sallati gawa fa akhlidu lahu du'a ku tsantsan dai addu'a da shi ba za ka je addu'a gargajewa karwi karka ruba kanka ba kamar yadda muka saba al'ada yanzu a gurin mutuwa al'ada ka ce kula kula a karanta kula a wurin kana tsaffafa ku kanka kai wani ka kula a wurin gudan bin nan ina neman gari ga a shi ma mutum kuma bai ga ruka ba ai ka je ka ce Allah ya ji kan ce ya bi masa ibada ya yi masa kaza ya kaza shine kai ba addu'a Allah ya ba ku hakuri da juriya da kaza amma da yake kaga al'ada ta fi yawa a ciki to sai wasu abubuwa da suka fito kamar yadda malam Muhammad Saliga yake faɗa a littafin da ina yawan lalatawa mun biya a majalisun risalatul mai na Sheikh Muhammad Saliga shi ya rika bayani mahaifin Sheikh Mudi Saliga a rana ɗaya muka biye shi littafin za ku iya tana shi sai da yi bayani cewa ga wanda suka kirkiro al'adun da aka shigo mana da cikin cikin abin da ya shafi gawa wanda ya kamata wajen mu ƙara karkare yi wa ƙara biya domin an yi shekaru ya kai shekara goma ko malam ma ba ka da hu amma dai za mu iya shekara bakwai takwas da biyar a ya fi na a ya fi shekara goma ya fi shekara goma shekara goma sha da biyar zai sha ɗaya ko sha ne wajen jin sauran na ko ten muka biya shi saboda haka ya kamata mu ƙara karkaɗe da biya shi ya kai kuwa yan risala ce ka karuwa da babu kai hoto kwafi Sheikh Muhammad Salla shi ya rubuta duk wata al'adu da aka shigo da su na kaza da kaza zai da ya kawo da littafi ne mai kyau da ya kamata a ta biya wa mutane yanzu da al'adar ma ta fita da yawa to shi ne yake cewa a kada da wa abu dawud wa ibn majah wa ibn hibban bi sahihi a cikin mawarid zaman wa bayhaqi min hadith abi hurairah wa zara ibn ishaq bi tarikh inda ibn hibban to 82 wa yaj'u biha bima sabata anhu ila al-adiyya to idan kuma za ka yi addu'o'i a kabbara ta uku da ta hudu kai da abin da ya tabbata daga addu'o'i daga annabi alaihi salatu wasalam wa qad waqa'at وقفت منها على على أربع وقفت في زمان وقد وقفت منها على أربع الوالي بنا تي أكون غلا هو لكو سنة ديوا أما لو غلا هو لسنة الأول نفرق عن أوف بن مالي رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازته yace annabi ya sallaci gawa ya yi wa annabi alaihi salatu wasallam ya yi wa gawa sallah ba hadithu min du'a'i ni na haddato daga addu'ar annabi wa huwa yaqulu ya rabbi allahumma ighfir lahu warhamhu wa adihi wa af'alhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa qdimu bil ma'i wa thalj wal barad wa naqihi min al khalaaya kama naqaita wa fi riwayatin kama yunqqa thawb al abyad min al jannah wa abdilhu daran khayran min darihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa zawjatan khayran min zawjihi وادخله الجنة وأعيده من عذاب القبر ومن عذاب النار ga nau'i na farko abin da kake kaga shi za ka ce wato mutum ya tsantsance zuciyarsa domin ya rika hararo ma'anonin abu yayin da ya tsaya a kan gawa irin wannan addu'a Allah da ya fito yayin da za ka yi addu'a ka rika hararo me kake faɗa kana cewa Allahumma ghfir lahu warhamhu ya ubangiji ka gafarta masa kuma ka ji kansa wa afi kai bar abuwa wa afu anu sannan ka yaje masa wa akrimin zirahu Allah ka girmama masaukinsa wane ne wa wasi an dukhalahu Allah ka yalwata mashigarsa kabarin ai annabi ya faɗa cewa akwai da ana za a kabari zai a buɗe musu faɗin duniya kawai daga duk wannan matsin kabarin kai ba za ka ji shi ba za a buɗe wabdiru bil ma'i Allah ka wanke shi bil ma'i da ruwa wa salji da kankara wal baradi da ruwan sanyi ba dai suna kawo hikima kana duba shi ba me yasa ake cewa a wanke zuri da ruwa da kankara da kuma ruwan sanyi me yasa me yasa ake faɗa haka saboda kaga ita dauka ana wanke ta ne da ruwa sannan kuma ka ce zunubi yana da daɗi wani tambayita ne na musamman ne take ɗauke da shi to ruwan sanyi shi zai maganta shi sa yake bil baɗi wa sarki wa bana wannan shi Allah ka tsaftace shi min al-qadaya daga zulmai kama da kai da kama da ka tsaftace a wata ruwaya kama yulanta kamar yadda ake tsaftace mabniyul lil madhuhi a tawbar abiyar farin tibabi min al-jannah daga datti wa abdul darar khairan min dari ya ubangiji ka tanya ka tanya ban gida mafi alkhairi fiye da wannan gidan nan Allah ka bashi gidan da yake wanda yake alkhairi wata ila nan gidansa kowa fadar da yake saboda kyau ga girma ga kaza ga kaza to shine zaka faɗo wannan Allah ka canja ban gida mafi alkhairi fiye da naka kaga wannan ai masoyi ne da ya ma wannan ko ba haka ba yawwa sai ke ya ubangiji sannan kuma wahalar kairan min ahli gaba shi iyali fiye da iyalan da shi ne iyalan ka nan ba ba ta ake iyalan ka Allah ba da garji ya sa su zo su zama mutane kirki da hada da kai ba ya zuwa ke gaba ɗaya ka rabu da su ba ke ba ka yi yanzu ba wa zaujan wata ruwa wa zaujatan da mata kairan lil zauji ba ta da kunya a nan yanzu Allah ya gyara wa ita ta zama kamar ba ita ba shi abin da ake ta shiga aljanna yanzu ta zo kun fahimta da yau in kuma bata shiga aljanna wani hurin yi da ta fi ta shi ne wa da jiru aljanna Allah ka shigar da shi aljanna wa idu min azabi qabri Allah ka tsare shi daga azabar qabri wa min azabi nar da kuma azabar wuta ne bambanci akwai bambanci tsakanin azabar qabri da azabar wuta eh ne bambanci malamin nan haka azaba wuta ba sai an je lahira akwai wani mai bambancin ra'ayin banda wannan cewa rayuwar kabari rayuwar barzakci ya faɗa ba an ba zai gamshe ni ba azabar kabari da ba rayuwar barzakci wa bin wara'in barzakhun ila yawmi ba'ath azabar kabari shine wanda annabi yake faɗa mutum yana shiga a zaune da shi zuwan mala'ikun nan da zabiyoyi ta shi ne mutum na kabari shi ne mutum na cewa da mutum ya shigo malaka ne yuka adalihi ko bai wani adalihi wannan shi ne mutum na kabari mutum yana shiga da tashi su fara ba tambaya shi ya yi mutum zai dadi a kan kabari bayan an zuba mutum yana sai wa Allah bari Allah ka tabbatar da shi domin yanzu za a fita da shi Allahumma sallitu inna salimun qalil wa lakiyah kai sai wa Allah bari masoyin da ke biyar ana can wasu suna ta yiwa bakin zahiri da kai kuma kada yin Allah bajiya Allahumma sabbitu inda su'alu munkari wa nakiri Allah ka tabbatar da shi yayi wato tambayar munkar da nake da ba wanda yake cewa wala kiri shi ba wala kiri hadewa ya gaba ɗaya aka hade one plus one bai zama wala kiri kawai shi ne bai ce wala amma ba wani wala kiri shi ne wani munkarin wala kiri bai ce wala kiri ya huta shi kawai eh shirkot kenan an gane ku duk zama da haka wannan shi ne munkar da nake su za su zaunar da mutum su fara yin tambayoyi an gane ku to sai ce ta ga fitilar kabari azabar kabari kuma ita ce wanda Allah ya faɗa ita ce wanda ɗan ahmadiyya a kaga suke cewa wai firawuna ba za a ba zai shiga wuta ba sam ne dalilin guskati a wato gashi na Allah madaukakin sarki ya ce wa yau mata kuma ta hatu a cikin ruwa na fir'aun a kaddara cewa ɗan mabiya fir'aun ne kawai za su shiga wata shi wanda shi ne dalilin shi ne kai kuma sai ka ba su dalili da surar dubu aya a surar dubu cewa ya kaji mu kawo mu yau mai kiyama shi ba aure da kuma ta Allah cewa shi ne a gaba ma har wajen shiga wata sai ka kawo wannan ayar in ba ka yanzu ki ayar ɗan ahmadiyya jini ne har yanzu akwai tsirarin su ba su da yawa ba su da yawa akwai wani ba Allah da muke haka dawa ne yayin da yana nan har yanzu a wajiyar ne suka kirki amma kuma da tafar a wajiyar nan su ne ke biyawa Fir'auna su da nan da aka ba kai da za ka yi ga wuta ka je wata tsiya Fir'auna annabi Musa ba wanda ya ji da rabbu kuma ala su a gurin su san an gane ku ku zo da haka wannan shi ne to kaga azabar kabari ke shi ne Allah Allah madaukakin sarki yake gaya mana cewa wato za a rika azabtar da wasu wato guduwan wa'ashi ne ya ayata ji annabi ya raduna alaiha guduwan wa'ashi kaga safa da yamma shine wayo mata ko ta alƙi wa ala fir'auna akin da Allah to kaga wannan shi kala sai shi kawo ne malik da yake fata lalle annabi ya jira wannan addu'a yace sai da ne goro an akuna ana zalikal mayyit abu da malik yace ina ma ni ne wannan manufa wacce ta annabi yake wannan addu'a yau yau yau dan Allah annabi ya tsaya kan gawo ne wa Allah bakiya da wannan ai an gaba shi za a je kan mutanen kirki kamar yadda nake yawan faɗa cewa kai abota da mutanen kirki wannan ya yi mutuwarka zai rufe komai a ofis ya tsawo kan gawarka ana buƙatar wannan nan an fahimta da yau kai abota da mutanen kirkin da sun zo kuma sun san me suke za su yi wa Allah magiya wanda zai zo wannan shi ake buƙata kaga da ɗaurin aure da suna da wani taro kowanne iri ne za ka iya zuwa makara ba ne daura aure yanzu na zuwa makara ma wani zan zo ma ba daura ba shafa fatiya da ni ba kuma ba kamar sani ba in na zuwa makara ba na bu in na baka dubu ɗaya na bu wanda ya zo ko ba haka bane ban ma zo ba mu haɗu da kai baka dubu ɗaya a yi hakuri wa da samu zuwa na bu wanda ya zo amma ban da tallagawa shi wanda ya zo ya bu wanda bai zo ba wane ne domin shi ne zai wa Allah magiya ya ubangiji kai ban kaza kai ban kaza kai ban kaza an fahimta da ke ku to to da haka ka san mutanen jirgi bayan gurin aikin ku bayan kaza to ka tabbatar da cewa wanda suka san ga guraren haduwa na jirgi kuma suna da yawa an gane ku to shi ne yake cewa a kalajar musulmi wanda zai yi wa bulwada wa bulin jarur wal bayhaqi wa dayali wa ahmad wa siyaq li muslim wa riwayat thaniya lahu fi riwaya wa hiya li sa'iri min illa ahmad wa lahu al bayhaqi wa lahu kai shi wa kenan ahmad ne kenan ko in ka ga dama kuma ka ce muslim yawwa wal bayhaqi wal bayhaqi a riwayat thaniya وفي رواية ابن ماجه والعياذ أن الميت كان رجلا من الأنصار كاتبا أو رواية لك في مكتوب أن يموت على النبي صلى الله عليه وسلم ولمسلم لك موت على المدينة لكن في سندها فرج بن فضالة في رئاسة أقول لك كرا فرج ابن فضالة وهو ضعيف وهو ضعيف الاسم بن راجل وهو مجهول كثيرا وقال تعالى والحديث أخرجه الترمذي مكتسرا وقال حديث حسن سيء وقال محمد بن اسماعيل يعني البخاري أتوه شيء في هذا الباب هذا الحديث Imam Bukhari ya ce abin da ya komai inganci a wannan babu shi ne wannan hadisin da muka biya sai ka haɗa shi wanda addu'a da muka yi da yawa da ma an kiyaye ta asani da biyu da Abi Hurairah radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah ya ce annabi ya kasance idan salla ala jinazati yaqul idan zai gawa sallah yana cewa Allahumma qbil li hayyina ga ga ta biyu wa mayyitina wa tayyibina wa ghaibina wa sagirina wa kabirina wa zakarina wa usana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu to wannan ku kalle bai gaba idan annabi ya tsaya kan gaya da cewa Allahumma qbil li hayyina Allah ka gafarta wa rayayyunmu wa mayyidina da matattunmu wa shahidina da duk wanda suke nan wanda za a talla wa ga'ibina da duk wanda ba sa gurin ba ne mutum wa sajidina da ƙananan yara a nan ne wasu suka ce ya halatta a yi wa in an ɗanka ya wuce a ce Allah ya fi kansa wasu suka ce a je a ce Allah ya ba da haƙuri da duniya wanda suka ce Allah ya fi kansa suka ce wannan za wannan shi ne dalilin wannan suka ce ba za a faɗa ba suka ce saboda shi ba alƙalami a kansa sai dai kai a ce Allah ya baka hakuri ya sa ke ceto ni saboda haka kowanne ya halatta domin a ce wa kabiri na da ƙananan yara wa kabiri na da kuma manya wa zakari na da maza wa osana da matan mu Allahumma man ahyaytahu minna ya ubangiji duk wanda kara ya tafi cikin mu fa ahyihi ala al-islam Allah kara ya ji akan musulunci annabawa ba addu'a da kiran wa tawaffana muslimi wa al-hijra bil salihin wa ne su kansa annabawa kullun addu'a su kenan Allah ya dauki rawsu رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعويل الأحاديث فهذه السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا التي توفني مسلما والحقني بالصالحين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتابع إبراهيم بنيه ويعقوب قال أشي ما أقول النبي إبراهيم يا أيها السكينة كيف تكي أمك يقول مسلمين saboda haka mutum ya mutu a musulmi wato babban ni'ima domin in ka zo mutuwa da jima ka ta ƙarshe da ke nan a nan ma ya kama hari wallahi a gurin mutuwa ba sai ya kai ma hari sai ya ga ya yi kokarin da zai wani raba kai da imanin ka mutu ba imani Allah ya yi sai ce wa man tawaffayta hu minna duk wanda ka karɓi ransa daga cikin mu fa tawaffa ko wanda zaka karɓa Allah ka karɓi ransa ala islam ala imani akai imani Allahumma ya ubangiji la tahrimna ajrahu kada ka haramta mana ladan sa wani ba ladan sa ba a ladan yi masa sallah da ladan hakurin da muke da jarrabawa sa kai mana shi ne abin da yake ne wala tudilla na ba'da wa Allah kada ka kasar da mu bayan wata ila cikin ba da shi babban malami ne wanda yake dora mutane a kan girma an fahimta da yau shi ne wasu dalilin wannan zai zama da kuma shi ke nan kuma da lauka mu yake cewa wannan wannan walau kana ta duniya ta dumu liwa in la kana rasulullahi hayya wa baqiya din da annabi ya tsaye mutuwa to kowa ba zai ci sannan duk abin da zaka ji lafiya kan zaka tuno wato rabuwar kan annaba da salatu wassalam ta ku kowanne da yawa akara da wani ibnu majah wannan sannan ga ayar ali imran wa ma muhammadu illa rasulun kada kala ni kabul rusul ita ba min tariki muhammad bin ibrahim al-sayyidi an abi salama anhu wa abu dawud wa tirmidhi wa ibn hibban bin sayyidi da mawadin jama'a wal hakim wal bayhaqi aydan wa ahmad bin tariki ya ibn ali kathir an abi salama galabatan bihi na hawa duna kaulahu al'amara da alim lafiya ta sarwa ya ba wannan kalmar fahiya inda abi dawud wa ibn hibban abu dawud da ibn hibban su suka kawo haka illa annahu qala wala tasilla ba'dahu sai dai ya faɗa cewa kada ka jarrabe mu ka fitinance mu bayan mutuwarsa wa saraha ya haya bi tahdid inda al-hakim kaji ko ya haya ya ya yi tasiri wajen cewa haddana a wajen ruwa a ruwa imam al-hakim sun makala shi wannan ya haya inda bai kawo maganar kasa ba to ba a karɓar domin yana cikin mu da jiki ba a domin duk lokacin da mujallisi ya zoye a dasara an kaza an kaza ba a karɓa kun fahimta da yau yawa amma idan ya zo bayan wanda ya kawo ya kawo da ne masu ƙarfi to ana karɓa ga shi ya rasu mutuwa mu bukari ووافقه الذهبي وهو كما قال وعل بما لا يقدح an kawo hadisin illa da abin da zai ba taba ji ba ba zai tuke shi ba to waliya ya bi isnadani akhara da katibu ya yana da wasu isnadan guda biyu daban ba inda ahmad wal bayhaqi wal hadith jahir bin hadith ibn abbas lahu رواه رواه الطبراني في الكبير الثالث عن واصلة بن الأبدع قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين annabi ya yi wa wani mutum daga cikin musulmai sallah fa asma'uhu yaqul shi wa ila ina jin annabi yana cewa Allahumma inna fulana bin fulan fi zimmatika wa habli jiwanika فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم كنت لا يبيو إذا ما بدينيا سوى اللهم يا أبي إن فلانا من فلان إن كان سنة فيك فلان uwa da ɗan wani kuma ba cewa dole sun gari ne ka tambayi junan ba in dai ka sani kawai kai Allahumma inna kula da bil kula wa da ɗan wani ka san shi a ungoku ko ka san shi a ungoku sai ka faɗe shi sunan ma'aikata to a wancan ɗan wani ko wa da ɗan wani fi bin mace ga yana ƙarƙashin kulawar ka ya Allah cikin alƙawarinka wa habli jiwarika da igiyar maƙwabtaka da kai ba ne mu ne bakin fitna da kabari Allah ka kare shi daga fitina kabari mun mun da bai fitina kabari mun fada wa azaban nar da azaban wuta wa anta ahlul wafa'i wal haqq ya ubangiji kai ne ma abokin cika alkawari da kuma gaskiya don baya saba alkawari fagfir lahu Allah ka gafarta mar warhamu ka ji kansa innaka antal ghafurur rahim domin kai ne mai gafara a rahimu mai shirki to wannan wanda zai zo kan gawar kai wannan ai matoyi أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في الجيد وأحمد في إسناد صحيح إن شاء الله تعالى وقد أورده ابن القيم فيما أخذ من دعائه هذه ابن القيم يقول هو الكتاب الذي تحدث إلى العدوين النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عليه النووي الإمام النووي في المجموع بالسنة دون المتابعة sun yi da shi ke da matsala za su faɗa gaba ta kan ji da za mu tsaya a kai a rage na hudu an yazid bin rukana ibn al-muttalib قال يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي ليصلي عليها ليصلي عليها بكم إذا النبي يمين يجي وقاوى صلى قال جيجي اللهم عبدك وابن أمتك احتاج وابن أمتك احتاج إلى رحمتك وأنت جميل عن عذابه إن كان مغفرا فزد حسناته وإن كان مسيئا فتجاوز عنه وأنه wannan addu'a ina san ta mutum ya goyi na cewa Allahumma abduka ya ubangiji wa da bawan kai wa ibn abdi ka dan bai wanka ihsani ila rahmati kai na bukatar dukkanka wallahi in ka samu mai ikhlasi ya zo ya tsaya a gaban Allah ya nemi wannan magiya Allah zai ce na ji ka samu duba ce ba akhlisi lahu du'a mai ikhlasi ya tsaya ya nemi Allah wannan magiyar akan gawanka ai kamo yana cewa ya ubangiji ihsani ila rahmati wannan bai yana buƙatar rahma bai yana aunata ya Allah wa anta ganiyun ala azabi kai kuma mawadaci ne gaban azabtar da ya Allah kai ba ne mutum Allah ya wadaci gaban azabtar da kai in kana mutum ya ubangiji in mutumin kirki fa din bi haka rafi ka tsara ba cikin abubuwan kirkin nasa wa in kana mutiyan wanda dama mutiyan din ne idan mai neman buga ne ya Allah ba da jarawar anu Allah ka kauda kai ga barinsa kai masa abuwa ka duba ba malam kaji wa in kana bi'an fa tajawaz anhu ka kauda kai gaba da ya Allah ina ruwan Allah kuma ina ruwan sa sai dai sun mai da umma ja Allah ayyaro sannan kuma sai ka dora da wata addu'ar abin da kake so ka dora a kare da hudu barani fi wajen da gari bi ziyada wa ta'ati sinadu da yiwul wa yadir bi rukana wa abu rukana da sahabiya ne wa yadir bi rukana wa abu rukana wa yadan da dan da uban duk sahabbai wa baqa hudani lawahu ibn qaniya kama bil ijaba wa law ja'i min dalil ta'i ta'i bil maqbul annahu ta'ala aba urayra kaifa tusalli ala al jinaza yace ya tambaya abu urayra ya kake gawa sallah fa kada ni ana al amru lillahi ni na rantsi da wanzuwar ubangiji shi ne al'amuru al'amuru ba rayuwa ba kenan to yana magana ai ba kafin lahi ta'ala ko ku bi roka ina baka labarin zuwa asbahu wa min ahliha yace ina ina bin gawar ne daga can inda iyalan su take da an ce an yi mutuwar zan yi fa idza wubi an da an fito ne da zo an yi an yi mutuwa ai ka je ka jira a yi mata wanka haka ake mun biya da ku a baya ko kun manta yawa ana so ka je ka jira ana haɗawa a je a je a haɗa ta aiki ana so wannan sunnan to zai ko za a yi sallah karfe takwas sun sun samu ne kaje bakwai da rai kana tsaye a gurin aka gama haɗawa sannan a fito da ita yana da kyau wani abin da mutane ke yi su jira a fito da gawa daidai ne daidai ne fai da wuce an kabbaru yake idan aka ajiye zan ji abubuwan zai yi kabbara wa halittun laha in gode wa Allah wasallaitu ala nabiyyi kun ji alhamdulillah an karanta fatiha kenan a nan godiya yake alhamdulillah rabbil alamin sannan wasallaitu ala nabiyyi wa da salati thumma aqulu salatu ya allahumma innahu abduka wa ibnu abdika wa ibnu amatika kana yashhadu an la ilaha illa anta wannan bawanka ne dan dan bawanka dan baiwarka ya kasance na kanin da ne bar ya ubangiji ya ce da babu an bauta da zazzata ce kai domin ya san shi a masallaci ya san ba wani abu da ya zo da shi don rushe wa musulunci a haka ya san shi domin in ba a kan musulunci ya mutu ba ba za ka gawo sa ba to to sai ka ka faɗi wannan sai ke sannan kuma wa anna muhammadan abduhu wa rasulullah ina jedawa ya tabbatar da cewa annabi muhammad bawo kare kuma manzon kai wa anta alamu bi amma ubangiji ka fi ni sani Allahumma in kana mu'minan ya ubangiji idan mutumin kirki ne ba zai fi haka daɗi ka daɗa mar a cikin kyawawan ayyukansa wa in kana musiyan in ba ki da kirki ya Allah ba ta dawo an san shi aji Allah ka yafe masa zunubansa Allahumma la ta'rina ajr ya ubangiji kada ka haramta mana samun ladan sallar da muka zo yi ba ta gawa wala tafsinna ba'da kada ka jarabi mu bayan ka bizari sai a duba ya mutu a cewa kai shi a kai ba ku tuna ba ce ai suwa da ne suke bar kaza ai wallahi kaza ne ai to san mu akai ba ko ba ai to kaga fitina ta ba shine wala ta cinna ba da shi ke nan family a shigar jima wata ila da gaske ana zargin kaninsa ko wani nasa ko kaza a ce shaƙi shi suka yi ko shiga ba kera mai gadi ne da ba kuɗi da shi ya tara baya ci duka kai tun ko a ce bayi ne misali abubuwa daga zaman makoki a koma wasu abubuwa da farko an fahimta da kyau to shi ne shi nan wala tafkin na ba da خرجه مالك وعن محمد بن الحسن واسماعيل القاضي في فضل الثلاث عليه صلى الله عليه وسلم رقم وسنده موقوف صحيح جدا هذا انا صحيح جدا to ka samu hujja wa qad saqa al-haythami min du'a مرفوعا من حديث ابي هريره وقال رواه ابو يعلى ورجاله رجال كريم وقد تكتب بلفظ اخر في الجمله الاخيره منه وهو النوع الثاني اول ما قبل عليه الله الله لا ينسى ولا بقي يذكر الله ما في سنه يا ابن الله عليكم السلام لا لا تعلم ثلاثة إبراهيمية هذا A'a akwai yana nan cikin bilamun afham ba ya cikin bako eh shi sa na gaya ma shi wanda ba kura a kan gaba ɗaya ɗaya wai ajiye ma eh saboda haka amma shi wannan yana cikin ka duba jilawar a kawo na ibn al-qayyim ya kawo shi in ka duba ibn al-qayyim da kawa ya kawo shi ko yawa amma kaga mutum ba zai yi sallah saboda lalaci ya biya wannan ba sai ya cika cikakke ibrahimiya domin shi aka koyar a yi a sallah shi sa ibn albani ya kawo ma a suratul salati nabi shi sa ya kawo ma shi saboda ba shi aka ce a wani gurin daban ne za ka yi wancan amma a sallah a sallah ba shi za ka yi ba an gane ku na alaikum salam
yawanci za ka ga ya yi kama addu'a wa mutum bayan an bude shi kama addu'a ko kamun shi ina tsayawa haka wannan addu'a wannan addu'a suna da kuma babu babu ai za ka ga wani abu ba ka gani wani lokacin sai an zuwa daga idan za su yi collectively shi ne yake nufin babu amma su tsaya saboda kudin su da shi shi ake bukata ya abin su tsaya bayan kowa ya tafi domin a lokacin yana bukatar agaji kai ce wa Allah magiya ba ba family ba wanda yake masu rigima zai tsaya ko da mun ce biyar ne, wanda za ka yanzu ba a wuce goma mun ce goma a family ɗin da sun yi wannan ta jami'in ta bida a jihar sun tattara su take amma kaga annabi alaihi salatu wasallam ai yana tsayawa gwargwadon ne da za a fi kara kuɗi a bibi a gyara nan malamai suka ce awa ɗaya minti arba'in da biyar zuwa awa ɗaya haka annabi yake tsaya a kan gawa domin zuwa wannan lokacin duk abin da mala'iku za su yi da tambayoyi sun gama اللهم ثبته انك على منكر ولا كير اللهم اغفر له وارحمه wannan za ka yi wa Allah magiya na'am bayan an yi ba daga baya ba a lokacin ai ba kai abin da annabi ya ce ba mutum yana jin tsarin takalma ko malaiku za su zaune da shi sai lokacin yake neman agaji in ka tafi gida ka an gama komai an gama komai ne a instanti ana rufe shi ake bukata ita ko da za a yi ta al'ada ko kai ba za ka hana mutane ba amma kai ka dage ke taimaka wato yi wa Allah bakiya ka fahimta da kyau ba za ka hana kowa yin abin da zai ba amma kai ke kai ko da ce sai ya bakin zali na kafa uku kai kuma kai ta Allahumma la Allahumma kullahu wa rahmu wa adiyu wa afwan ka gane ko Allahumma kaza fi ta fada waye sun da kake fada babu kai da sai an kai su lahu du'a ka dan sai addu'a gare shi kai sai kuma anan zai gane wani shi ne cikakken masoyinka ka fahimta da yau Allah ya yarda da Allah ba da wajen da yake nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon bunta Allah ya nuna mana kariya kariya ce ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah ba da wajen da yake da sunan ta jawawa da tsohon gaba ɗaukaka Allah ba da wajen da yake biya kowa da wajen da na alkhairi nan makwatan masallaci akwai da shi da zai yanzu Allah ce Ibrahim muna roƙon Allah ya yarda mata Allah ba da wajen da yake ba wa ɗan uwan da ‘ya'yansa akwai Allah ya haɗa kawo kan iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da ruwa din makota da iyayen mu Allah madaukakin sarki ya yaje mu Allah madaukakin sarki idan za mu samu Allah ya sa mu fita da kyau da imani kasar mu Allah ya zauna da ita lafiya masu neman ta da matsala da tashin hankali Allah kamar ban ta mana kuncin rayuwa da talauci da ake bawa da shi Allah ta yayi wa al'umma musulmi dukkan marasa lafiya waɗanda suka mana wasiya da waɗanda ba su yi mana ba Allah ka bi ka ya ka ka warkar da su muna da Allah da suna yanke kyawawa da kuma kunta maɗaukata waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta kowa gaba Allah ka shiga lamarin Allahumma amina fi awqanina wa aslih hayyatina wa la ta'murina wa ja'al wilayatina fi man khafaka wa takaka wa taba'a ibadaka ya rabbal alamin sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين